Excellent. ina ne za a tashi a tafsiratul anam shafi na 45 ne to to to bismillahir rahmanir rahim to wasani ha na biyu abu na biyu cewa zahirin wannan ayar ya shirya da musa cewa ita aljanna ba ta da wanda suke ma'abutanta illal ulama'u sai ko wanda suke malamai ya halatta a ce illal ulama'an amma a ce illal ulama'u ya fi kyau ya fi yawa ƙaran kamar ma fa'aluhu illa ƙalilun minhu wa zalika wannan ko li'anna kalimata innama domin kalmar innama lil hasari tana zuwa ne don hasaru inda jalaluddin suyudi yake faɗa a kwakwab sadi lil hasri qala al aktharuna innama wa al haqa zama shari'u annama wannan ya shirya da mu cewa tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba ta samuwa sai ko ga malamai aya ta biyu ita ce faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan ya samu ne ga wanda duk yake jin tsoron ubangiji ta shirya da mu bisa cewa ita aljanna ta tabbata ga masu tsoron Allah a ce aljanna ta tabbata ga ma'abuta tsoron Allah ya kore zama wata ga waninsu shi yasa aka haɗa ayoyin nan guda biyu haka ɗin yana nuna mana cewa ba wanda suka cancanci a ce su ne 'yan aljanna aljanna ba ta da wasu illal ulama in ba malamai ba malamai ne ma'abuta aljanna ka sani cewa wannan ayar zalika liman hashiya rabba akwai ba da tsoro mai tsanani a cikinta wadda hatta malaman tana ba su tsoro me yasa wannan ko saboda cewa ya tabbata cewa jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ilmi billah abu ne wanda yake halizunci sanin Allah wanda duk ya san Allah zai ji tsoron Allah wanda bai san Allah ba ko ai ya zama kagurmin jahili ya zama jahili na ƙarshe in an samu rashin tsoron Allah sai a ce ciwon na wanda baya jin tsoron Allah bai san Allah ba wannan matsala wannan magana wadda take mai zurfi za ta faɗakar da kai bisa cewa ilimi wanda shi ne sababin samun kusaci daga Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ilimin da zai gadarwa ma'abucinsa tsoron Allah cewa nau'o'in jayayya iri daban-daban ce duk abin da wani ya faɗa ai sai mun amsa masa mun isa to wannan gaba ɗaya ai ba shine ilimi ba ai ilimi a ji tsoron Allah a ɗora bayan Allah akan tsoron Allah in ka gama jayayya ka ka da duk mutanen duniya a wajen karatu amma ko baka jin tsoron Allah to me amfani wannan ko baka ɗora waɗanda suke bayar da ka akan su ji tsoron Allah ba sai dai kawai su ce ai yayi nasara ai ya ƙurewa ne ai ta faɗa ai ya ƙurewa ne ai ya ƙurewa ne ai ya ilimi ba na ƙure wani ba ne ilimi na a tsaya a ji tsoron Allah ne shi mai ilimi ya ji tsoron Allah idan su tsoron Allah a zukatan bayin Allah wannan shi ne ilimi nau'o'in jayayya wa inda karko da ta yi zurfi wa gamuran ta yi zurfi idan zamo ta kubuta daga fa'idantar da tsoron Allah sai ta zamo daga ilimi wanda yake abin zargi mai duk irin wannan ilimin ilimi ne abin zargi na uku akwai wata ƙira'a a nan an karanta faɗin ubangiji ta baraka wata'ala inna ma ya hashallahu min ibadihi ulama'a wata ƙira'a wadda take a bata cikin ƙira'o'in nan guda bakwai Allah yana tsoron malamai ne a cikin bayi Allah kansa aka ce yana jin tsoron malamai ne a cikin bayinsa da rafa'antar na farko shine Allahu da nasabtar na biyu shine ulama'a abinda ake nufi da wannan kira'ar cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala da a ce zai ji tsoron wani abu لما خشي إلا إلا العلماء la- lama hashe da bai ji tsoron wani ba in ba malamai ba da a ce Allah zai ji zai ji tsoron wani abu to malamai zai ji tsoro لأنهم me yasa saboda cewa su هم الذين su ne wa'annan da suke iya bambancewa tsakanin abin da yake daidai وما لا da abin da ba shi da daidai ba abin da yake ba daidai ba وأما الذي amma wawa jahili لا يميز wanda layu mai yizu baya iya bambancewa بين هذين tsakanin wannan babobin guda biyu abin da yake daidai da abin da ba daidai ba أي مبالاة ina ruwan Allah da shi ina ruwan Allah da shi وأي التفات wannan waiwaye ne yake kasancewa daga Allah zuwa gare shi ai wannan ba ruwan Allah da shi وفي هذه القراءة نهاية من kai wannan kira'a ta ina ma shallahu bin ibadihil ulama'a ta kai matukar ba nuna darajar malamai da girmamawa gare su shi yasa aka ce wannan kamar faɗin mawaƙi ne da yake cewa a habuki ijilala wa ma biki ƙudratun alayya walakin mil'u ainin habibuha yake cewa da wadda yake so ina jin tsoronki don girmama wadda ke miki ba wai don za ki iya min wani abu ba sai dai wanda yake so mut- wanda ake so sai ya zama ya cika idanu duk ƙarfin da kake da shi duk ikon da kake da shi duk isar da kake da shi duk isar da kake da ita in ka zo gaban wanda kake so sai ka ji kuma ka zama kama ba za ka iya kome ba saboda duban masoyin naka ubangiji subhanahu wata'ala in ya dubi bayansa wanda suke malamai wanda fa suka auna- suka amsa sunan malaman ba gwanayen tara littafi ba ba gwanayen karatu ba ba a'a wanda ilimi na tsoron Allah ya shige su to so dewa zai abu ma amma sai ya dube su ya ce ya fasa sai ya ce ya fasa shi yasa ya zo cewa irin su ma Allah yakan so ya karɓi ransu amma sai ya ringa tunani to ko za su so mutuwar ko a kyale su wa ma taraddattu fi fi'il shay'in taraddudi fi qabri ruhi abdul mumin ubangiji ya ce ba abin da nake kai kawo a kansa a game kamar irin kai kawon da nake a game da karɓar ran bawa na mumini ba ake nufi mumini a nan malami mai aiki da iliminsa ya karahul mauta wa ana karahul musa'ata shi baya son ya mutu ne ko ba na son abin da zan muna na masa to
الرابع na hudu قوله fado man ya tabaraka wa ta'ala وقل رب زدني ka علما ce ya ubangiji ka kare ni da ilimi
وفي أد- وفي a dallu dalili akwai mafi shirarwa dalili a cikin wannan على نفاسة bisa darajar ilimi وقلو مرض da ɗaukakar darajarsa وخرق محبتي da yadda Allah yake son i- ilimi kwarai-kwarai حيث أمر inda ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci annabinsa shugaban halitta gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam da nema ƙar- da neman ƙarawa daga ilimi خاصة shi kaɗai دون غيره ba waninsa ba قال قتادة katada ɗaya daga cikin gaggan tabi'ai malamin tafsiri babba ya ce لو اكتفى أحد من العلم da a ce akwai wanda za a ce ilimi ya wadace shi لاكتفى نبي الله da annabin Allah annabi Musa alaihi salam ya wadato ولم يقل da bai ce da hariru ba ba ka banna in bi ka ba على أن تعلم bisa cewa ka koya min shiriya daga irin abin da Allah ya sanar da kai
الخير abu na biyar قال لسليمان عليه السلام annabi Sulaiman alaihi salam yana da mulki na duniya ما كان irin yadda ya samu حتى إنه قال har annabi Sulaiman ya kai matsayin ya buɗe bakinsa ya ce رب اغفر Allah ina roƙonka kai gafara gare ni وهب لي ka bani mulki ka bani ما sarauta ينبغي da bai dace a ce wani bayana ya samu kamata ba ثم إنه لم يفتخر بالمملكة amma kuma a ƙarshe duk da cewa ya roƙi Allah ya bashi sarautar da ba za a ba wani daga baya kamata ba amma da ya tashi alfahari ba ya yi alfahari da sarautar ba ne وافتخر بالعلم amma ya yi alfahari da ilimi حيث قال inda ya ce يا أيها الناس ya ku jama'a قل لمن آمن بك an sanar da mu magana tsuntsaye وأوتينا من an ba mu daga kowane abu nau'i da kowane abu
fabtakhara a annabi suleiman ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam ya alfahari da zaman wasa masani biman dikin ɗari da maganar tsuntsaye fai za suna min sulaiman idan zama abu ne mai kyau daga annabi sulaimana ya alfahari da wannan ilimin fala an ya suna bilmumini a ce ya kyautata ga wanda yake mummuni a ce ya yi alfahari da cewa ya san ubangijin halitta a haka din ya mafi kyau wani annahu qaddama zalika ala- domin kuma ya gabatar da wannan bisa faɗinsa wa otina min kulli shay an ba mu aka- daga kowane abu kuma malamai suka ce irin wannan shi sanin magana tsuntsaye ta hanyoyi da yawa ne akwai ta hanya na ilimi ladunni irin yadda shi aka bayar ga annabi Sulaiman ala nabi na alaihi salatu wassalam akwai kuma ta hanya ta bincike wanda za a tarar a yanzu a- an ci gaba a ɓangaren wannan a san me tsuntsu ko me dabba take nufi da nau'o'in motsinta akwai ilimi ɓangaren ilimi musamman na ilmin nafs wanda ake kira animal psychology animal psychology wato wanda yake nuna wani nau'i na tunanin dabbobi ya cewa dabba an kaga ta kaza ko ta kaza ko ta kaza ga abin da yake damunta ko ga abin da take ji ko ga abin da take ji Eh, wanda ya yi idan wasu wanda suke dacen jahilai ne za su yi alfahari da tsayawa su san wannan kaga musulmi ya fi kamata su ƙara himma wajen sanin wannan su yi himma wajen komawa ga Allah inda Allah zai ba su ilimi ladunni da abin da dabbobi ke faɗa su yi himma kuma wajen tajiriba yadda za su iya gano abin da dabbobin ke faɗa ta kowane ɓangaren guda biyu ya zama su ne kan gaba wanda daman ɗayan ɗaya ɓangaren na farko ya tsere wasu wa'ancan Eh, ya tsere wasu wa'ancan tunda ba su san Allah ba balle har su doshe shi balle har Allah ya hore musu wa airan kuma fa innahu ubangiji tabaraka wa ta'ala lamma zakara kamala halim yayin da ya ci- ya ambaci cikar halinsu dawal ilma aw sai ya gabatar da ilimi da farko fa qala ya ce wa dawud wa sulaimana tuna annabi dawud ko ka ambaci kissa annabi dawud da ɗansa annabi sulaiman ala nabiyina wa alaihi massalatu wassalamu iz yahkumani fi wakacin da suke hukunci a game da noma gona da dabbobin wasu suka zo suka cinye amfanin da ke cikin gonar na fashirki shine yayin da dabbobin wasu mutane suka zo suka yi ɓanna a ciki ubangiji ya ce a gabanmu duk abin da suka yi abin nan a gabanmu suka yi duk abin da suka yi wannan hukuncin da suka yi a gabanmu suka yi fafa hamda ha suleiman ubangiji ya ce muka ganar da annabi suleimana wannan yadda za a yi hukuncin ya zamo daidai kowanne a cikinsu da shi ɗan annabi suleiman da uban annabi dawud alayhi nabi na wa alaihi salatu wassalam kowanne a cikinsu mun ba shi hukunci mun ba shi ilimi summa innahu ta'ala sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala zakara ba'da zalika ya ambata bayan wannan ma ta'allaqu bi awali dunya abin da ya rataye da halayen duniya wa allam na husan atalabu sillakum litosilakum min ba'su- min ba'sikum falantum shakirin fadalla ala wannan ya sanar da musu cewa shi ilimi ashraqul ashiya shine mafi daukaka abubuwa dan gashi an ce ma ba kwa godewa annabi Sulaiman annabi Dawudu ba irin abin da ya bayyana gare ku gashi nan kuna ta amfani da shi dan kariya daga yaƙi eh, dan kariya daga yaƙi wanda a yanzu a zamanance yana cikin abin da yake sana'atu labusin irin makamai da akan yi na kakkaɓo wasu makama Ehin, a ce a- ana da makami da zai kakkaɓo wani makamin a harbo muku makami amma kuma ku harba wani wanda zai kakkaɓo wannan ya zamo bai muku amfani ba domin duk wannan yana cikin litusinakum ko litusinakum min ba'asikum Mm, ashe abu ne wanda yake musulmi su tsaya tsayin daka wajen su ga sun iya Eh, wajen su ga sun iya sai kaga kasa an harba mata makamai fiye da dubu amma a ciki saboda karfin da take da ita na kar- na- na- da shi na karkabowa ta karkabo fiye da 950 ko 900 da ya zama wanda za su iya sauka har a ce sun yi banna 'yan kaɗan ne ba su kai ɗaya cikin goma ba to shi ma wannan duk yana cikin abin da yake kamar silke ne ake don karewa daga sharrin yaƙi Allah ya kare mu daga duk sharrin yaƙi Allah ya magan- Allah ya maganta mana yaƙo- yaƙoƙin da ake kalam da